النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan ayata 111 a cikin suratul a'raf a yau ranar asabar 28 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 447 wanda ya daidai ga ashirin ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da sha biyu a ko da sha uku ko mun tsaya a kan aya ta ɗari da sha biyu za mu tashi a kan aya ta ɗari da sha uku a cikin suratul a'raf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين
وجاء السحرة فرعون مزافا سيسك زوب فرعون قالوا سكتي أئن لنا لأجرا أو إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تبس ko kuma yanzu muna da wani sakamako akwai wata lada wadda aka kebanci mamu in ya zama mu ne muka yi ci nasara akan annabin Allah Musa in kunna nahnul ghalibin in mu ne muka zama wanda suka ci nasara qala na'am sai fir'auna ya ce tabbas wa innakum laminal muqarrabin ai ba wai lada kawai ba ku kuna daga cikin makusanta na a wannan lokacin wannan aya ta zo ne bayan abin da muka ji lokacin da annabin Allah Musa ya zo da Fir'aun Fir'aun ya yi cewa zai sa annabi Musa ta in ya tabbata bai bar magana wani Allah a wanda ba shi ba. Sai annabi Musa ya ce mashi awala waje ito ka bishe in mubin ban zo maka da wani abu ba wanda ke bayyana cewa Allah ya aiko ni ala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin a cikin shu'ara fa alqa asahu sai annabi Musa ya je fasanne shi fa idha hiya thurbanun mubin sai ga sannan tana ƙatan maciji na miji mobi mai bayyanar na halitta wani za a yi dan fa'idahiyar bai ba mulin nawari ya fitar da hannun shi sai ga ya hannun annabi musa yana fari fet yana aske قال الملك من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم mashawartar fir'auna manya-manyan mutane wanda ke majalisi da fir'auna suka ce lalle wannan matsafi ne kuma ya san tsafi yuridu an yi hurijakun min yuridu an yi hurijakun min abdikun bisi yuridu an yi hurijakun min abdikun yuridu an yi hurijakun yana son ya fitar da ku min abdikun daga ƙasar ku ba ma za ta amurowar menene za mu yi umarni da shi to shi ne suka ce a jinkirta mashi a aika cikin garuruwa a zo da wanda suke ƙwararre wajen tsaki shi ne allah ke faɗa mamu magana akwai abin da aka shafe ya kamata ce an kawo sai fir'auna ya aika cikin garuruwa sai aka faɗa ma su matsafan sai suka yarda sai suka tabo to dukkan wannan abu ne wanda yake an riga an san shi shi yasa ba a kawo shi nan ba ko kuma malamai suka ce abin da yasa ba a kawo wannan aikawar da fir'aun ba don an nuna gaugawar abin saboda yadda fir'aun ke so ya ga an ci nasara a kan annabi musa bai yi wani tsayawa ba lokacin da aka ba shi shawarar ya je ya kawo matsafa dandanan kawai ya aika aka kawo su wajen as-saharatu fir'auna sai ga matsafa sun zo wa fir'auna da suka zo ƙaru ba a ce wa ƙaru ba haka ya kamata ya zama waje as-saharatu fir'auna matsafa suka zo wa fir'auna wa ƙaru suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin to amma wannan wawu yana nuna wannan jumla ce istinafiyya wannan ba tana bin ta bayan bane tana fiye ma wata tambaya ne waje as-saharatu fir'auna masu tsafi sai suka zo wa fir'auna mai tambaya ne tambaya da suka zo me suka yi da suka zo me suka ce to sai aka ce qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin abinda suka tambaya shine shin muna da wasu kudi wanda za a ba akwai wata lada wanda za a ba akwai wani sakamako wanda za a ba ba mun taso mu zo mu yi aikin banza ba ne shin in muka ci nasara akan musa alaihi salam akwai wani abu wanda aka fidda wanda za a ba la'ajiran in kunna nahnu al-ghalibin in mu kasance mu ne muka yi rinjaye akan annabi Musa wannan ke nuna ɗan adam bai san aikin banza bai san aiki haka kawai su ma sun zo daga garinsu suka ce a ba su wani abu akan abin da za su aikatawa wannan shi ne ɗabi'a ta ɗan adam don haka ko a yanzu dukkan abin da ake son ya dore ko aikin allah ne yanzu sai ya zama akwai wani mukamin mutum ya san cewa akwai wani abu alal akalla abin da zai ci abinci in tasowa daga wani wuri yake zuwa ya zo alal akalla abin da zai sa mai in yana da abin hawa in ƙasa yake tabowa abin da zai sai ta kalma in su mutu kenan dai ɗan adam bai san abu wanda zai zo haka kawai don haka kaga Allah madaukakin sarki sai ya aje aljanna da wuta tare da in Allah ya halicce mu halittar nan da Allah ya bamu yayi mu komi da komi muna gani muna ji muna shaba muna dandanan abu muna jin dadin rayuwa da Allah cewa ya ku bauta mana kawai ba sai na sa ku aljanna ba ko kun bauta mana Allah ya cancanci a bauta mashi saboda garanta mu da yi daga cikin hatta mahalukat nashi ka kalli wasu halittun kai kanka ka san Allah ya girmama ka to amma sai Allah ya kafe aljanna da wuta dan nuna maka dan adam bai jaruwa ga al'amura sai da wannan tarbiyyib wa tarhib a tsoratar da shi wani lokaci a fadaitar da shi wani lokaci to sai suka nemi lada a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin fir'aun in kunna nahnu al-ghalibin ga nahnu ta zo a matsayin kace galibi saboda khabar kunna ne wannan nahnu din damirul fasli ake ce mishi bai ba da rafa da abin da zai zo shi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allahi huwa khairan bai ce huwa khairun ba saboda wannan zamiri fasli ake ce mashi bai daga cikin wanda ke zuwa a matsayi na mubtada a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin wannan nahnu sun zo da ita ne saboda su a ganin su ba ba wani wanda zai zamo cikin da ya yi da ba su ba sai fir'auna ya ce tabbas وإنه لمن المعلمين أي ما أقول لك ذاك أقول لما أقرأ in har kuka ci nasara akan annabi Musa tabbas ku kuna daga cikin makusanta na zan maida ku yan majalisina ku ne mashawarta na abinda zan ci za ku ci abinda zan sha za ku sha malamai suka ce wannan aya tana nuna maka cewa tsafi aikin banza ne tsafi bai iya juya wani abu ya koma wani abu saboda malamai sabani su kai akan hakikani na tsafi shin yana iya wani tasiri na daban lalle tabbas tsafi yana tasiri saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi mai sihiri har zai rinka ganin ya yi wani abu kuma bai yi shi ba to tun da ya zama da ya ma annabi tasiri lalle tabbas yana da haƙiƙa ka san haka wasu malamai yadda aya za ta zo nan gaba su ce kawai idanun mutum ne ake rufa ido ne ba wai haƙiƙa ba ne rufa ido ne kamar yadda zai zo nan gaba dan dukkan abin da ka kasa gane ta kaka yake yi su larabawa suna ce mashi as-sihru dukkan abin da asbabu na shi suka koyo agogo mantur wanda ke juyawa a wajen irin su fakhruddin razi tana da gaskiyar sihiri saboda su ba su san ta kakani yake wannan juyawa a lokaci kaza ya kawo wuri kaza a lokaci kaza kuma ya ba da sakamako na lokaci shi wani ƙarfin sardinin razi mantuwa na wanda take nuna awa da sauransu yana daga sihiri wajen shi kuma yana daga cikin wadanda suke ganin sihirin nan bai da wani waƙe to amma sihiri yana tabbatuwa saboda an sihirci annabi nan tambaya za ta zo to annabi in ya zama da Allah madaukakin sarki ya tsare shi ta kaka za a cewa an yi mai sihiri sihiri ya samu annabi da shi da takobi ta samu annabi ta kusan ɗaya ne wannan nau'i ne na Allah da ke samun mutum da rashin lafiya da wani abu kamar yadda annabi zai iya ji ciwo zai iya yi rashin lafiya to wannan yana iya samun shi kamar yadda ke samun sauran yan adam wannan bai goge tsaro da Allah ya ba aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da an yi masa sihirin amma kaka sai da ya kai inda Allah ya nufi zai kai wajen cika isar da saƙon Allah ta baraka wa ta'ala. Wajen da saƙarfa fir'auna ƙaru a in alana da ajiran in kunna da hannun galibi. Suka ce tambayar su ce kuma a ba su wani abu. Ya nuna maka cewa ba su iya mai da wani abu wani abu. In ba haka ba, kamar su zo suna roƙon fir'auna ya ba su lada sai su kalli wani ƙatar dutse ko duwatsu su mai da shi zinari su mai da shi ya juye kuɗi su yi ta kashin kayansu to amma da shi za su zo su yi shi amma kuma suna neman wace lada za a ba su wani kuɗi za a ba su to kamata ya zama suna iya yi kansu wannan kuɗin inda gaske sannan kuma fir'auna da ya tashi ya ce eh kudin zan ba ku wa innakum laminal muqarrabi lalle tabbas ku kuna daga cikin waɗanda suke za a kusanto da ku shi ma inda sihirin yana iya aikata wani abu gare su su mai da kansu shugabanni ba su mai da kansu shugabanni za su tsaya suna jiran fir'auna sai ya kawo su sun zama makusantar shi yau su zama fir'auna bane inda tsafin nasu yana amfani to dukkan wannan aya tana nuna maka lalaci na abin da matsafan suke a kan shi kuma tana nuna maka fir'auna din nan bawa ne na Allah tun da ya kai yana neman agaji na matsafa su zo su taimaka mashi a ci galaba a kan annabi musa me zai sa kai ba za ka magance al'amarin ka kai da kanka ba kai da kace allah ne kace ana rabbukumul a'la ni ne allah wanda ba ya fi kowane allah daraja to ta me za ka zuwa kuma kana neman agaji na matsafa don a ci nasara kan annabi musa wannan ya nuna kai ba Allah bane ke saboda ɗaya daga cikin mafi bayyanuwa ta sifofi na Allah shine al-ghina huwa al-ghani Allah shine mawadaci bin san kowa bai bukaci da kowa dan haka kai dan adam zuwa kike da kike kana tsukunnawa wannan bukatuwa ne yunwa da kake ci kake ji ka ci abinci wannan bukatuwa ne to Allah madaukakin sarki bai bukatuwa komai bai bukatuwa ga kowa fir'aun ya rika neman agaji da matsafa wanda yana nuna ka samu shi daman ba a magana aqida wajen fir'aun to don haka karkata wajen matsafa wajen tabbatar da wani abu ko jawo wani amfani rishin tunani ba magana ake akan rishin aqida ba a'a yana da wannan bai waye ba dan in kana da wayewa ka san wannan aikin banza wani lokaci da ka fitar da mutum ya zo da girma shi da daraja shi da karatun shi ya zo da zube gaban wani mutum yana wari bai san me yake ba wai wannan mutum shi ne zai biya maka bukata ɗan kasuwa wanda ya haɓaka al'amurra na kasuwarsu ya tara ya gina ya yi ne sai yanzu yana neman buɗi wajen kasuwarsu na yi samun kuɗi wai sai zo ya zube ma wani mutum wanda yake jiran ya ba shi santimil ko dimil in ba ɓatan basira ba inda wannan bawon allah zai iya yi maka ya makan shi mana me ya kai ya zanna cikin tsumma ya zanna cikin hauka da sauransu yana neman ɗan kaɗan ɗin da za ka bashi ya makan shi mai yawa mana ya wadata da kai idan haka yana da cikin fatan basira karkata wajen irin waɗannan mutanen wai na cewa su amfani mutane la yamliku na li anfusihim naf'an wala darra ba su iya amfani da kansu su da kansu ba su iya amfani da kansu ba su iya kare kansu wata cutarwa wadda za ta zo musu wajen asahara ta fir'auna ƙalo in na lana da ajiyar ka ganin an zo da shi da labari suka ce tabbas muna da lada in kunna na halgalibi aka ce sun faɗi haka ne saboda sun ga fir'auna fa ya mai da hankali da cewa sai arin jayi annabi musa kenan bari su tabbatar da shi wannan ƙira'a ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin wannan ma ƙira'a ce kenan malamai su suke rinjayen da ƙira'a wanda ke cewa yanzu muna da wata lada muna da wani sakamako wanda aka tana dan mu in kunna nahnu al-ghalibin in ya zama da kwanci nasara a kan annabi musa alaihi salam suka ce wannan shi ake rinjayar da shi tare da cewa ƙiraroi ne guda biyu don a wata surar ba an zo da shi a inda lana da ajiyar da hamza ta istifa to nan da aka shafe ta fa shi ne taujihi na malaman tafsiri ya zo wai sun faɗi abin saboda suna da tabbas a ganin su za su ci nasara a kan annabi musa kuma sun ga yadda fir'auna ya damu da yadda za a yi a ci galaba a kan annabi musa kenan irin fir'auna wanda yake mai kuɗi wanda yake ganin ya isa da wahala a mashi irin wannan aikin ya zamo bai ba da komai ba kenan suna tabbatar da inna lana la ajran tabbas kam muna da wani abin da za a ba mu na lada in kunna nahnu ghalibin in ya zama da mune muka ci nasara ko kuma ya zama da akwai hamzatu istifham wani lokaci ana shafe hamzatu istifham a wajen bangaren larabci lokacin da annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa hada rabbi hada rabbi hada rabbi lokacin da ya ga sauraro lokacin da ya ga wata lokacin da ya ga rana malamai suka ce nan ai shafi hamza istifham yana cewa a hada rabbi ba da nufin annabi Ibrahim yana ce ma sauraro Allah shi bane ba da nufin yana ce ma wata Allah shi bane to walle ce ma rana Allah shi a yana cewa an hada rabbi sai aka shafi wannan hamza istifham din ana shafi ta a larabci wani mawaƙi sai ce badaliya minha mi'samu yawma jammarat wa kaffun khadibun zuyyinat bi badani fa wadanna bi وإني لحاصب بسبع رميت الجمر أمد ثماني ويا جيتي مشيئن لي يجي وجن جيف شيئن لنا sai wata mace kyaukyawa ta bujiro mashi tana daga hannu ita mata ta yi shaidan din sai hannunta ya bayyana gare shi wa kafin khabibun da wani tafin hannu wanda aka yi mashi ado khabibun an yi mashi lalle zuyyinat bi badani ita wannan kaf din nan an yi mata ado da wasu yan yatsu masu tsari yace ina ganin wannan tafin hannunta tare da mitsan nata shine mahaɗa hannu da tafin hannu ni shi da kace wa irsa yace ji wa shedan nan da nake fa wallahi la adri wa inni lahasib ga ya ina lissafi amma duka lissafin sai rikice mani ban san bi sab'in ramaytu jamra am bi thamani wai ji wa shedan din nan so bakwai nake shi ko ko so tabbas to kaga nan akwai hamzatu istifham wanda aka shafi a بسبب رميت الجبر أم بثماني زيك شافي حمزة استفهام تو أنما لأكتي إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أي إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين شمنا دوتلانا ونذا أباب إموني وكتي نسرا قال نعم فرعون يتي تبس بامدنا لا نأجب وإنكم لمن المقربين أول سورة وإنكم إذا لمن المقربين أول سورة تدبر ما لم يسكتي وأننا نونا بكنوكي أبو كبامة شيني كرمتي با أه يا زمان يا كبير ما وكان in ka ɗauka ka bar mutum sannan ka wulakanta shi zai iya yi gode maka ko ya nuna maka alaƙar yarda amma zuciya shi ta kanka amma ka ba shi ka girmama shi sai ya zama wannan girmamawa ya fi farin ciki da ita akan abin da ka fidda ka ba shi don haka fir'auna ya ce ba magana kuɗi ba wannan ba komi ba ne a'a girmama wanda za ku samu wa innakum la minal muqarrabin ku kuna daga cikin makusanta da
قالوا يا موسى إما
wannan sahara akwai adadi nasu wanda malaman tafsiri suka faɗa wanda al-imam ibn al-jawzi yace akwai maganganu guda sha uku wajen wannan matsafa yawansu a ce dubu saba'in ne a ce saba'in da biyu a ce dubu sha biyu ne akwai dubu sha biyar ne a ce dubu sha tara ne a ce dubu talatin ne maganganu har guda sha uku na yawan wannan matsafan in ji ibn jauzi ibnu abdiyya ya ce raƙuma wanda suka ɗauko igiyoyi nasu kamar yadda za mu gani nan gaba igiyoyi da sanduna wanda suka jefa da su zama macizai sai da aka samu raƙumi 360 suka iya ɗauko igiyoyin da sanduna wanda suka zo za a jefawa don su zama macizai bismillah قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
قالوا موسى قالوا يا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قالوا يا موسى إما أن تلقي sai suka ce ya kai musa imma an tulkiya ko dai kai ka fara jefa wannan sanda taka wa imma an nakuna nahnul mulqin ko kuma mu zamo mu ne wanda za mu jefa qala alhu sai annabi Allah Musa ya ce ku ku fara jefa فلما ألقوا التكتيك فأتنا الصوت يوسف سأحرم أعين الناس سيسك دموتي إذا موتاني سيسك سافي إذا موتاني واسترهبوهم سكثورة الرسول وجاءوا بسحر عظيم سكثورة والعلم سافي لدبو وانديكي بجرمان مسكين قالوا يا موسى سيسكت يا كي موسى إما أن تلقي كودي كي كفار جيفاوة وإما أن نكون نحن الملقين الإمام القرطبي wannan darattawa wadda suka maka annabin Allah Musa ita ta sa Allah ya jefa imani a cikin zuciyarsu suka kira shi da kira na girmamawa ya kai Musa زمان فرعون سواك إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم هذان وأن ba tare da girmamawa ba ba tare da karantawa to amma kaji su matafan sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa imma an tulqiya ko dai ka fara jefawa wa imma an nakuna nahnu al-mulqin suka ce sun faɗi wannan ne ala sabilil adab saboda ladabi ga annabin Allah Musa ko kuma sun faɗi wannan saboda sika da kansu kan ma ka ce mu za mu fara a in ka so fara a wata surai kawai da Musa shi annabin Allah Musa shi ne ya ce masu al'umma an tumulmul ku jefa abin da za ku jefa to wannan in ka haɗa ayoyin yana nuna bayan sun ce ma annabi Musa ko dai ka fara jefawa wa in ma an nakuna nahnu al-mulqi ko mu za mu fara jefawa to lokacin da annabi Musa ya ce masu alqu ma antum mulqun ku jefa abin da kuke son ku jefa qalu ya Musa imma an tulqiya ko dai kai ka jefa wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko ya zama mu ne za mu jefa jefawa nan kaga imma an tulqiya ba su ce imma anta an tulqiya ba amma da suka zo wajen kansu sai suka ce wa imma an nakuna nahnul mulki malamai suka ce tare da sun ba annabin Allah Musa zabi amma su suke son su fara jefawa قال أبو sai annaban Allah Musa ya ce ku fara jefawa to anan za a ce annabi Musa ya yi umarni da yin tsafi a'a dan a kai ƙarshen su ne dan a nuna bacin abin da suke kan shi sai ya ce an ko ku jefa abin da ke tare da ku falamma alqaw lokacin da suka jefa igiyoyinsu a wata sura fa alqaw hibalahum wa asriyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanaghlibu suka da kaje da sabbin su igiyoyi wanda suka wanda su wanda ibn adiya ya ce ya tsira kuma dari uku da sittin wanda suka dauko igiyoyi da sabbin da suka jefa wa qalu bi izzati fir'auna suka ce sirrince da girman fir'auna su za su ci nasara a wata sura sura fuqaha yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ana nuna ma annabi Musa wannan ababe wanda suka jefa kamar gasu nan suna tafiya fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa a lokacin gashi sun jefa ga macizai suna tashi sai aka sa tsoro a cikin zuciyar annabi Musa Allah madaukakin sarki daman ya ce yana tare da su ko innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji abin da ke faruwa ina ganin abin da ke faruwa annabi Musa ya ga macizai sun taso sai ya razana Allah ya ce kullu la takhaf sai muka ce kaka tsoro innaka antal a'la kai kai ne zaka ci nasara wa alqi ma fi yaminika tanqar ma sana'u إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى kenan kai jefa abin da ke hannunka na dama wannan duk abubuwan da suka yi kaidi ne na matsafi ɗan daba wala yuzlifu sahiru haythu haythu ada shi kuma ɗan dabo ba zai taɓa cin nasara ba duk da inda yake qala alqaw falamma alqaw lokacin da suka jefa wannan sanduna da igiyoyi nasu saharu saharu a ayyunan nasi sai suka dabauce idanuwan mutane wasar rabuhun suka nemi tsoratar da mutane wajahu bi sihirin azim tabbas sun zo da wani irin dabo da tsafi wanda yake mai girma ire-iren waɗanda suke ganin cewa shi sihiri rufa ido ne kurum ba haƙiƙa ba ne kawai idan ka ne za a rufe ka rinka ganin wani abu wanda ba shi ba ne to sun ɗauki wannan ayar ne suka aje dalili da ita cewa saharu a ayunan nasi suka dabauce idanuwan mutane wastarhabuhum wajahu bi sihrin azim suka zo da wani tsafi wanda yake mai girma
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
Allah ya sarki ya ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa na wahayin da muka yi al'adar asaka ka jefa sandanka fa'ida iya talkafu ma ya fi a wata ƙara'a talakafu ma ya fi فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون تنتني gaskiya ta gaba tabbata wa madala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa ya baci fa ghulibu hunalika akarin jaye su a can wal qalabu sabirin suka juyo suna kaskantattu wa auhayna ila musa an alqi asaka sai muka yi wahayi in ji Allah ga annabi Musa bayan wannan irgwai da sanduna da suka jefa sun zamo macizai annabi Musa ya ji tsoro Allah ya ce mashi kakka ji tsoro kai ne za ka ci nasara Allah ya ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce an alƙi asaka ka jefa sandanka fa'ida hiya talqafu ma yaqtikun sai ga sandan nan ko talqafu tana haɗiye ma yaqtikun ababan da suka kirkira na ƙarya don su waiwaye da tunanin mutane a nan mene ne ya canye mene ne ya canye macizai wanda matsafa suka yi maciji ko kusanda alƙur'ani a nan bai nuna ta koma maciji ba za ka ga malaman tafsiri a cikin tafsirai nasu za su ce maka ta koma macijin amma in ka kula da koma wadda maciji lokacin da allah ke nuna ma annabi musa mai za ta komawa ne wa ma tilka biyaminika يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى wannan ya nuna a lokacin ya jefa ta ta zama maciji fa'alƙa a samun da idaniyar da rukunin mubin lokacin da ya zo wajen fir'auna ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين wannan yana da dama da ya zo da bakar kawai ta ta ko kwaciya amma da suka jefa igiyoyinsu da sandunansu aya bata nuna ta koma maciji ba a nan wasu malamai suka ce dan Allah ya ƙara nuna maka mu'jiza matsayinta na sandan ne ma ta rinka haɗe waɗannan abu sai Allah ya ce wa auhayna ila musa an alqi asaka ai ka ga kuma ta ce sai ta juye maciji ko fa idha hiya sai ga ta ita wannan sandan talqafu tana haɗe ma yakifun ababe wanda suke sun girgire su kinan ita sandace a nan wannan yana nuna maka gai gaskiya na sibawaihi ko cin nasara na sibawaihi a cikin matsala ta rina zamburu shin las'a tashi cizo na rina daidai yake da cizo irin na kunama wata matsala ce ta taso matsala ta larabci larabci ba abin wasa ba ne kalima guda kuskure guda kaɗai wanda ya san ciwon kanshi daga cikin larabawa ba san ashe ta gane shi don haka wannan yana jin an mai gyara inda na yake zai bi zai ba abin wasa suka rage shi amma mu yanzu mutum zai rinka larabci yana bugun si bakwai shi yadda yake so ko a ka bai damu ba to wata fira da ake faɗa wannan matsala tana daga cikin ababen da ya sa masu bawai ya ciwon zuciya wai zungo rina a zungo las'ata ko a kallabin las'ati akram fa'iza hiya hiya aw fa'ida hiya iyaha kun san hiya yana daga cikin dama'irin rafi wa fi infisalin wa irtifa'in ana hu wa anta wal furu'u la tashtabihu huwa hiya ana wannan damirin rafi yake ce mashi al-munfasil amma iya وفي انفصال وانتساب جعل إياي والتفريق ليس مشكلا iyakum harfin dhamirun nasb ne shin in aka ce fa idza hiya iyaha za a ce ko kuma fa idza hiya iya in ka ce iyaha kinan dhamirun nasb ne in ka ce fa idza hiya hiya kinan marfu' ne sibawai yace fa idza hiya hiya al-kisa'i malamin qira'atan nan fa amma aliyun fal kisa'i na'zuhu lima kana fil ihram fihi tasarbara wannan kisa'i din malamin qira'at ne kuma malamin nahwu ne kuma yana kusan khalifa yace a fa idza hiya iyama aka zo rabon gardama sibawai yace fa idza hiya hiya kisa'i yace fa idza hiya iyyaha kidan sibawi yace marfu'u ne abinda ke bayan fa idza hiya shi kisa'i yace mansub ne aka zo wajen sarki sarki ce to aka ce kaga za a yi aka ce a kawo larabawa na daji na ƙauye wanda lugarsu bata sauya ba sibawai wanda daga wani waje ya zo me ke hannun shi wanda zai ba larabawa amma kisa'i wanda malamin fata ne za a ci a wajen shi larabawa kawai da aka zo da su aka ce shin azunnu anna las'ata zangur mithla aqalla ko kuma ashad min las'ati al-aqrab fa idha hiya hiya aw fa idha hiya iyaha da suka kalli nan da nan sai suka ce alƙawlu ma qalabul kisa'i abinda kisa'i ya faɗa shi ne siba wani ne ke yasan larabawa balarabe harshen shi bai ga yin kuskure sai ce to faɗa musu su kawo fa'iza hiya iyaha cikin jumla ba suka kiya suka ce alƙawar ba kwanar kisa suka ki faɗa a baki don bakinsu bai jure musu su kuskure suka ce a abinda dai kisa iya ce don nan ke da maiko nan shugaba yake to kaga siba wani shi ke kan gaskiya aka ce wai wannan matsalai ita ce ma sanadiyar kamuwar shi lafiyar shi saboda ga gaskiya yana gani kuma shi ne shugaba na larabci amma kuma an mai da magana shi baya saboda wanda yake jayayya da shi ya kama fada alƙur'ani yana cewa fa'ida hiya sai ga ta talƙafu kaga ba a ce talƙafa ba amma wata sura sai Allah ce fa'ida hiya hayyatun kaga hayya marfu'a talqafu fi'l mudari'in ne marfu' kenan wanda ke zo ke nuna cewa abinda zai zo fa'ida hiya abinda zai zo bayan fa'ida hiya yana zamowa marfu' ne kamar yadda sibawai ya faɗa wannan dai mas'ala ce ta bangaren larabci fa'ida biya sai ga sandan nan talkafu ma ya tekun tana haɗe abinda suka kirkira da ƙarya al'ifko shi ne abinda za a waiwayar da kai daga barin gaskiya ƙarya na kwata ikon mobi yi ufaku min man ufika don saboda tana waiwayar da wanda ke neman gaskiya daga barin gaskiya ita ƙarya fa'iza ne talkafu ma ya tekun Allah ya ce fa waka alhaƙo tintin gaskiya ta gama tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa kuma sai ya gama bace fa ghulibu hunalika akarin jaye su a wannan guri wa qalabu sadirin suka juyo suna kaskantattu yaya akarin jaye su lokacin da suka ga cewa wannan sandan ta haɗe waɗannan abu dandanan faƙulƙiyar sahara sajidi sai wannan matsafa sai suka faɗi suna masu sujada su da yake sun san aikin da suke ai an zo da madaba ne wanda suke masana daba sun ma bambanta tsakanin abin da zai zo daga Allah da kuma abin da zai zo ta hanyar tsafi da suna ganin abin da annabi Musa alaihi salam yayi na jefa sanda da haɗewar sandan nan da abin da duk suka shirya sun san irin wannan bai zuwa da hanyar tsafi Ina wannan mu'jiza ce daga Allah don haka ba su nemi shawarar fir'auna ba fa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun fa uliku hunalika akarin jaye su a can ban qalabu sabiri suka juyo suna kaskantattu wa ulqiya as-sahratu sajidin sai wannan matsafa suka fadi wai Allah ba ci waye aka jefar da su kamar ba da san su bane ma suka fada cikin sujada wa ulqiya as-saharatu aka jifar da su sahara din sajidina suna masu sujada kadan kawai sai fir'auna ya waye gari ya ga waɗanda ya gayyato ga sunan kawai sun fadi suna sujada ga Allah madaukakin sarki qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da Allah ubangijin halittu rabbi Musa wa Harun Allah ubangijin annabin Allah Musa da kuma Harun
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
Allah ta ɗauki sarki ya ce, Kada fir'aunu sai fir'aunu ya ce, Amantum lam a amantum bihi qabla an amana lakum yanzu za ku yi imani da annabi Musa tun kaman in yi maku izini inna hada in ka hakan ya faru wannan lamakrun makartum akwai wani makirci wanda kuka shirya shi fil madinati a cikin garin nan litukhriju minha ahlaha dan ku fidda yan garin daga garin fasaufa ta'lamun da sannu za ku san me zai faru a nan wannan sura kenan a wata sura ya ce kuma saboda ya rufe bai san cewa annabi musa ba shi ya gayyato su ba annabi musa bai ma san su ba kai fir'aun kai kaje ka gayyato su to amma kuma tana kada ka cewa innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ha ta ka za a samu wannan sulfa wai annabi musa shi ne babban wanda ya koya masu wannan tsafi to ta kaka za a yi irin wannan haɗin kai annabi musa ya zo ya ce maka allah ya aiko shi ya aje sanda ta zama maciji ‘yan fadarka su ne suka baka shawara ka je ka gayyato ilma da'ini hashiri aje birane aje a tattaro sun ga annabi musa ya tafi neman gayyata balle a ce ya je ya nemo wanda ya san shi amma rishin hankali da yawa za ka tsince shi a cikin tasarrufat na fir'awa ɗaya daga cikin rishin hankalin wannan wai annabi musa shi ne shugabansu wanda ya koya musu wannan tsafi a yaushe kai da kai kaje ka nemo su ya ce falasaufa ta'alamun a wata sura fasaufa ta'alamun da sannu za ku sani za ku san me zai faru ya ce lamutatti'anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin zan yanke hannuwanku da ƙawaguwanku ta sabani in na yanke hannun dama in yanke kafa hagu kasan ɗan adam yana tafiya ne tare da tawazun nan gefen yana da nauyi na daban nan gefen yana da nauyi na daban to mugun abin da za ka mai mutum ka sa ya ratsa yaya zai yi kamar irin wannan yankan hannu an yanke nan kafa an yanke nan ya ce ba wannan kadai ba in na gama yanke hannun dama kafa hagu sun ma na musalliban na kunne ba a can ya ce wa na musalliban na kun wani lokaci ya ce fi zuzobin nahli wani lokaci wa na musalliban na kun ajma'i nan kuma ya ce sun ma na musalliban na kun ajma'i sannan zan tsire ku don a zo ana kallon ku mutane su ɗauki wa'azi su san cewa mu ba irin wanda za a yi wasa da wani fir'aun qalu inna ila rabbina munqalibun mu dai ba mu ce ba komi mu ga Allah ba daukakin sarki za mu koma za mu koma ba Allah ne a cikin surar fuqaha da ya faɗi haka la usallibannakum fi juzu wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl zan rataye ku cikin kututturan dabinai wadda ta'alamun na za ku san ayyuna a shaddu azaban wa abaka da mu da allah wanda kuke cewa ko da mu da annabi musan wanda kuke cewa za ku san wane ne ya fi tsananin azaba kuma wane ne ya fi wanzuwa wane ne za a kai a bar shi mine ne waɗannan madaba suka ce ƙalulan nufiraka alamata hada min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qar suka ce bayan da za a yi bayan da gaskiyar da ta bayyana gare mu ya zama da kai fir'auna mun zabe ka dan kana fir'auna wallazi fatarana mun rantsi da Allah da ya halice mu bayan da za a yi koma baya bayan imanin da muka yi da annabi Musa wai mu koma kai fir'auna kuma muna banka muna bauta maka faqad ma anta qad in abinda kaga za ka yi innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya duk abinda za ka aikata wa ka azabtar da mu in ka so i gunduwa gunduwa da mu ba kafar dama hannun hagun za ka yi da mu duk abinda za ka mu dai bakin shi rayuwar duniya ne kuma wannan rayuwa damar ta kai tattaci ai ba da kuma zabe ba yanzu ina fir'aunan yake ina suke amma yanzu fir'aunan tun da aka yi wannan abin yana cikin azaba ana azabtar da shi har zuwa yanzu Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya safe da marece ana ɗanɗana ma fir'auna azaba a gode su kuma waɗannan yadda ba bai ma samu daman ya yanka su ɗin ba bai samu daman ya kashe su ɗin ba annabi musa alaihissalam ya fita da su kenan suka ce iya abin da za ka yi duk abin da za ka yi dai na cutar da mu ba zai wuce wannan rayuwa ta duniya inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da Allah ubangijin mu kuma mun yi imani muna fatan da yaghfira lana khatayana Allah ya yafi mu dukkan laifukan mu wa ma akrahtana alayhi min as-sihr da abinda ka tilasta mu akan shi na daga sihiri ba ya ce wane ne yafi ba wanzuwa ba suka ce wallahu khairun wa abqa Allah madaukakin sarki shine yafi kowa kuma Allah shine zai wanzu shi zai yi saura bayan kowa suka kama yi wa fir'auna wa'azi to nan dai Allah madaukakin sarki yace إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
سكتي وما تبدو منا با كاس نفن أزبت الدم ba dan komai za ka azabtar da mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna sai dai dan mun yi imani da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar gare mu lamma ja'atna lokacin da ayoyin suka zo sai suka juya suna addu'a suka ce rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah ka zuba mu hakuri akan abin da fir'aunan nan yake nifin ya zartar da shi gare mu wa tawaffana muslimin ya Allah ka cika mu muna matsayin musulmi wa ma tanqimu minna ba ka nufin ka azabtar da mu illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna wannan shine ake cewa ta'kidul madhi bima yushbihu al-qawl wannan bangare ne na balaga a zo da wata magana kai ka ci mutum laifi shi ko ba laifi ba da Allah ya ce wa ma taqamu minhum ai basu zo suka azabtar da su ba sai ka aza laifi suka yi aka azabtar da su sai Allah ya biyo ma wannan magana yabo ne amma yana kama da zargi وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا كي فرعون باك هو كأذب تدم سينا من إيمان إلى الله تو إيمان إلى الله لي فيه حكى وما نقروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس أذب تدسوا سيدي درسك إيمان إلى الله العزيز من يكي مبواي الحميد wanda yake abin gode mawa ko mai godiya wannan shi ne ake ce ma ta'kidul madh bima yushbihu dhab kai da zaka fara ji wa ma tanqimu minna min da ake ce ma al-intiqam aslan mutum yayi laifi karama kenan da kamar suna cewa ba za ka mu ramuwa ba kenan ramuwa an san tana zuwa ne daga wanda shi aka zalunta ya rama zaluncin da aka mashi to wannan shi ne ya nuna maka za ka iya tunanin abin da zai biyo bayan laifi ne to ana biyo mashi da alkhairi kuma shi ne malamin balaga ke ce ma ta'kidul madah bima yushbihu dhamma suka ce ba wata ramuwar da kake son kamar mu ramuwar da kake so na ka azabtar da mu ka yanke hannun dama kafa hagun ba ka yi mu haka nan illa an amanna bi rabbi bi ayati rabbina lamma ja'atna sai dai dan mun imani da ayoyi na Allah ubangiji madaukakin sarki lamma ja'atna lokacin da wannan ayoyin suka zo ba dukkan abin da zai samu mutum na bala'i ya ga mutuwa a fili ya ga hallaka a fili abin da ya kamata ya fuskanci Allah Allah maɗaukakin sarki shi da ke da ikon ya raba shi da wannan hallaka ba zai hallaka ba in bala'i ne ya ga ba mafita Allah kaɗai ne mai ikon fidda mutum daga cikin wannan kana ga da yake sun riga sun san Allah sai rabbana afriga alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ka zubo hakuri ko da fir'aunan ya samu daman ya yi zartan mu abin da ya ce zai aikata ɗin to Allah kakkasa mai raki balle mu bar imani wanda muka yi da Allah mu koma mai ridda mu ba abin da fir'auna yake son su Allah afrika alaina sabaran Allah ka zuba mu hakuri wa tawaffana musulmi Allah ka cika mu muna matsayin musulmi wannan aya tana nuna maka cewa dukkan annabawa waɗanda suka gabata musulunci suke annabi ibrahim annabi nuh dukkan su sun tabbatar da cewa nahnu muslimun wa nahnu lakum muslimun yaqub wa nahnu lakum muslimun waj'alna muslimain laka wa ibrahim alayhi salam to dukkan annabawa musulunci suke yi ai bi ga wuya ga Allah da bauta mashi shi shi kadai rabbana ya Allah afriga alaina sabran ka zubo mu hakuri akan dukkan musibu na duniya da wahalhalu Allah ka iya sa mu daure kuma mu dogara gare ka kabbala'i ya sa mu rinka sakin hanyar ka anan ya kamata mu tsaya saboda yau akwai abin da ke da kai sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na taƙi na sauƙin Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين